إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 19 ga wata na safar hijira shekara 1439 wanda ya dace da takwas ga wata na 11 shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasinmu na 19 darasi na 19 a cikin littafi alwajiz fi aqidatul salafus salih dafa inta alwajiz iri bi gare mu akwai alwajiz na fikihu kuma akwai alwajiz na aqida kina wannan na aqidar ne shi muke darasi na 19 shi wancan na fiki mun ba dari baya riya da shashi da muka jiya kenan a wannan da ta namu alwajiz za mu darasi na 19 insha Allah a darasinmu na sha takwas mun zo ƙarshen karatu na bayanin wuta da aljanna suna nan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su ya tattali wuta don azaba ga masu sabo ya halicci aljanna don karama karramawa sakamako na masu aiki na kwarai masu imani kenan wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa kaman da muka yi bayani bangaren na aka ci aqida na wannan tambayar ta kan zo mamancin aqida da tauhidi wasu kan doki abu ne guda amma aka ci aqida yayi tauhidi wadi sauraka ta tauhidi iya alaka da kurin da kaɗai ta Allah subhanahu wataala shin tauhidi kaɗai ta Allah ka gama kowa da ibada aka ce aqida ya kumshi tauhidi da duk wasu aqidu ran zan misali aya kuma masu aqidar misali a yanzu wani iya iya zawa da sako daga Allah kuma cikin musulmi suke masu aqidar an shiga wuta har abada ba a huta masu aqidar in kai kabira ka ka hurta da kuma cikin musulmi ko masu aƙida cewa aljanna ma ba yi ta ba masu aƙidar wuta tana karewa don abubuwan aƙidu ne na banza kenan aƙida kai ya ce aƙidar ahalu suna jama'a ga aƙida kan kaza duk abin da yake na na abu da dama ne a ce aƙida tana da faɗin gaske aƙida ga manzannin Allah aƙida ga manzanni sun kare aƙida ga manzanni masu gaskiya ne ba sa don abubuwan ya cikin aƙidu haka aƙida tana da faɗin gaske shi ta take da faɗi aƙida ya ce kenan daga cikin aƙidin alusunna da jama'a wannan al'umma ta mu ta muhammadiyya ta annabi sallama ita ce harkon al'umma da za a ma hisabi gobe kiyama kuma ita ce al'umma ta harkon shiga gidan aljanna duk wannan lazim mai kida alusunna da jama'a zama duka wannan aƙida ka san da haka muka yarda da haka cewa kuma mu ne sulusi biyu kashi biyu a cikin uku na aljanna kuma a cikin wannan al'umma akwai wasu mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba binciken komi babu hisabi za mu tashi yanzu masu bin mu da littafin na ga safa ta goma tara daya yace wa yu'minun bi adam khulud usatil muwahhidin fi nar aqidar ahlus sunna wal jamaa suna masu imani da rashin dawwamal usatil muwahhidin fi nar suna aqidar waɗanda suke sabo masu tauhidi amma ga ga aqida ga imani amma ya saba ma Allah akan samu masu aqida saban Allah to irin waɗannan ba sa dawama a wuta shi ne a ƙida harsunar jama'a na kuma sa ƙida cewa don nisa ban Allah kudin ɗan wuta ne musu misali doki khawarij da misali mutazila su khawarij suna cewa don da kabira kudin kawuri mu ɗan wuta ne mutazila kuma suna cewa don da kabira iya bayan manzilatai me bayan manzilatai ma'ana ba an ce mai musulmi ba kuma an ce mai kawuri ba amma duka sun ittifaki ya mutu dan wuta ne kun haɓada haka ta kawo na ƙidu ne kuma ta kama musulmi suke sallar ta kamar komin naka shi ne kyau shi a cewa aƙida ta ahalu suna jama'a gata kayan ka santa kan haka mai saɓan allah in dai mai tauhidi ne baya dawama a wuta bal yu'azzabun bi qadar dhunubihim bar ma za a musu azaba da wutar wannan gwalgwadon zinihinsu idan Allah bai shi ma idan Allah bai gawata ba idan Allah yana gawata ne su idan Allah gawata ma shi kenan to wani idan bai gawata ba zai musu azaba gwalgwadon zinihinsu sun mai kuna masiruhun ila janna kuma karshen al'amari makomansu gidan aljanna ne ruwayu bukari kuma sun sai musulun annan sallallahu iya ba da labarin karshe ko yan baya baya wanda wuta ta gasa shi ya koma kaman gawayi da can ba a mutuwa ya yi rumus rumus kaman gawayi a cikin wuta Allah subhanahu wata'ala zai magana da shi zai nemi Allah cikin rahamaka ni a kai ni bakin kofar mata ishe ni bakin abin ya mun kai ya Allah ta kai wuta ta kona ni abinta ya ishe ni dan Allah girmar kon Allah a kai ni baki baki Allah ta ce bawa na ba za ka tambaye ni ba wani abu bayan wannan abu da ka tambaye ce Allah ba zai tafi komai wannan ba wannan kada ya ishe ni kurum kawai ka zama ka kawai kai wadara bawa na zai ce Allah wannan ya sa idan aka kawo shi bashin kokowa zai ce ya Allah in hanga waje ga waje Allah kai ni ma dan waje daga waje ma hawa cikin kowa ta kawai ka ce ba ta mai komai wannan akwai sun sai musulmi Allah zai zai wannan hitattana da bawan shi ya ce bawa na kakai kace ba kace ba kana gwamnati ga karewa ya ce Allah wace wadata gara maka Allah to daga wannan daga wannan an kare kula kai da ko bakin ko kura can gab kai da kashe wannan iya haka suna tana da Allah har za a huddo shi daga wuta bayan an huddo shi daga wuta kurin hudduwa kai ya kai mishi zai waiwaya sai ce alhamdulillah lillahi najani minki na gode ma Allah da tsattar da tsattar da daga bala'inki sai ce Allah ya ban abin da bai ba ko ba cikin halitta shi ba a ba ta aljanna ba kurin huddo shi da aka yi daga wuta zai godiya ga Allah ya mashi abin da bai kowa ba to kan daga ba zai nemi har ta kai gidan aljanna wannan shine aqida sunan jama'a za a yi azaba ga wasu bayi amma karshen lamari za su koma gidan aljanna wannan shine aqidar ahlus sunna wal jama'a mun ga tamu labarin wannan da annabi ke labari wata hadisi hasan ibn kasir ya karo mun cikin tafsir mun kawo shi wanda annabi ke ba labari shi da an kare an dauko an dauko an dauko duce ta an yi iya can a tsakar wuta Allah ya jibril iya kun kalmar kun kalmar da yake ya hannan ya mannan wani ke ya hannan ya mannan Allah ya jibril je ka gidan wuta ka dauko mun bawa na kaza bawa na wani jibril zai zo gidan wuta duk yan wuta an kiwa kai ana ta kuka ba ganin fuska kowa kowa a kihe kuma ana kuka kuma na bala'i zai koma ce ya rabu wannan bawan naka bin ganshi ba na ji sun kiwa wasu kasa ta kuka zai ci Allah ce mai kaje daidai wuri kaza a gaya mishi iya daidai wuri kaza a ba shi wurin da yake iya zuwa zai iske shi iya ya hannan ya mannan zai dauko shi Allah zai magana da wani ba kai tsaye bawa na me ka gane ci Allah na ga bala'i na ga biya na ga mugumuna makon Allah can da ba ta tabbana Allah zai ce to kuma da shi ya ce ya Allah ka karin haka Allah ka karin haka Allah ka sa da kuma mai da ni tun da ƙashe da Allah da ce a kashi gidan aljanna kaga wannan kaga cikin wuta yake kuma ba san shekarun da ya cin wuta na kenan wuta ana shiga kaga da kun ya kida ta yan ra'ayi yan hira da ra'ayi kaza ya za an ce a wuta aya kaza kamar shi kai kamar shi kama ai shi da bayanin manzan manzan da Allah ya Qur'ani to bayanin shi yake yi ruwayoyin ingantattu cewa duk wanda ya tura hadisin shafa'a to zai tura kubin sunna kuma ƙur'anin kashe ya shekar biyan bukata a mutane kun da hira a ajiye na aka shiga a kurin a taka yawo da kai ta kwalluwarka yan wajen ba nisan ƙur'an allah ke magana cewa faman ya amal mita ƙalar zarratin khairan yara min ya amal mita ƙalar sharan yara duk allah yana alƙawar allah ne in dai kai aikin alheri kwatamcin zarra allah shi ka gan shi in kai aikin na shari kwatamcin zarra ka gan shi to allah ce alherinka ko kamin ka gani shi ko wani sananne shirka ce kafirce ke rushe ake gaba daya tun na yi na yi zinihi na yi ake ibada to adalcin kawo a doga na ma'ala adalci na an zo an yi awo bisa ake awo an yi awo tun ake an yi awo kenan abu ne guda biyu da lada da zini sai zini herin jaya ana kwa lada ko sai aka yi da aka yi mutum wuta saboda wannan adalci zinin shi to kuma shi ke wancan ladan da yake na ya ta banza shi kuma allah ya ce in mai kai kaka sakamakon shi wannan yan wakurin wasa da hankali mutane ne daga cewa ya babu kaza wannan ajiye nasi na karara kuma duk da ya ture magana shafa za zai ture komai da sunna ba abin da ya sarar da bai ture ba tun daki ne da ra'ayi ba da nasi ba kina kiran arsunan jama'a masu saban Allah za a musu azaba gwalgwadon ne masu tauhidi ne gwalgwadon zunubansu kuma ya zama to makomansu cikin gidan aljanna yace wa humul ladzina dakhalu an-nar bi ma'asin takabuha bi ma'asin takabuha wanda suka suna suka shiga wuta dalilin wani sabo da suka aikata ghayr al-ishrak billahi ta'ala amma sabon su ba ba shirka bace ga Allah ba su hada ba Allah da wani yace li anna al-mushrikin khaliduna fi an-nar su mushrikai su ne za su dawama a cikin wuta la yakhrujuna minha abada su ne ba su hauta daga wuta har abada wani iyazu billah Allah mana tsari daga wuta to cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa yace wa yu'minun bi hawdin nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi arasat al qiyamah ahlus sunna wal jamaa suna masu yarda akwai wani tabki na alkausar kenan wanda Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tafkin iya nan za a same shi a hilin kiyama wa huwa awwalu ma yattajihu ilayhi al-khalq ba'da al-ba'th shine na farkon al'umma nan za su za su tattara su nihe shi bayan an tado su da kabari ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal eh ruwan al-kautsar yahi madara hori yahi zumuwa dadi zaki zaki ya zumuwa zaki wani yiwu adamin da musu kuma kamshin shi ya yi almuski kamshi wa'aniyatuhu adadin nujumu sama kuma kwaya kwab na kamawa a sha abin sha yawan turmamin sama ba magana kirimin lirka lawalam toluhu masiratu shahar faɗin tafkin alkausar tahiyar wata guda ce tsawon alkausar tuluhu tsawon shi tahiyar wata guda wa arduhu shi ma faɗin musaita sha shi ma ta wata guda ce kenan kare ne kare ne nan wata guda nan wata guda kur wannan a kausar da kura ya ce man shariba minu la yazma'u abada duk wanda sha wannan ruwan take alkausar ba shi ba kishirwa hal abada an kare wannan tafi kenan amma ce wa yuzadu an alhaud aqwamun min ummati sallallahu alaihi wasallam amma za a kore za a kore wasu wasu mutane daga cikin al'umma na sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ne me yasa ghayyaru wa baddalu sun rikita addinin sun canza an rikita shi an canza wani abu ga abin da ya ce ma abin da ake daban wanda ake ma ba haka bai bida kenan bida kenan dan bida kenan shi ake hujja mana kan wannan bida abin da hiliya ne bida bida kenan yace wannan shine mai risala abu muhammad ya kawo magana kan cikin kuma mukaddama shi kawo mas'alar ta yan bid'a kan wannan hadisin ya kawo za ku duk dan bid'a da tafki al-kausar sannan kana cewa Allah samu ga annabi Muhammadu Allah samu ga annabi Muhammadu ga ga ga annabi Muhammadu kana kallon shi za kore ka kana kallon shi za kore ka Allah ya tsare bid'a yace warada fi sahih hadisi sahihi yazo da masu sahih bukhari kullu wayar yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu shahr ma'u abyad min al-laban wa rihuhu adab min al-musk wa kizanuhu kan nujum sama man shadiba minha fala yazma'u abada kana abin da gama baya gama nasan hadisi cikin sai cikin sai bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace haudi mana tabki na masiratu shahr tahiyal wata guda ne ma'u abad min laban ruwan alkausar yahi nono hori warihu adabul miski kuma kamshin shi yahi almiski kamshi to wanda yashi kamshi kuma wa kizanuhu jamal kuz la kuz wace kop shi ne jamal kizan jamal kuz kenan kofunan shi ka nujumu sama kamar turmamu na sama yawansu ya ce man shariba minha duk wanda ya sha daga wannan tabki fala ya zama abada har abada ishirwa ta kare daga ma ka kama hanya ishirwa ta kare wa qala sallallahu alaihi wasallam dinna cikin sahih bukhari ne yace inni faratukum ala al-hawd ya ga masahabbai yace zan rigaye ku zuwa tabkin al-kawsar zan fara zuwa ina jiran ku je wannan yazo ya sha wannan ya zo a kore shi wannan ya zo ya sha wannan ya zo a kore shi haka za ta yi cani ne zan fara zuwa haud man marra alai sharib wa man sharib lamai zama abadan ya ce musu ni ne harkon zuwa alkausar man marra alaiya wanda ya je ta waje na sharib zai sha wannan ruwa amma man sharab ya ce wa man sharib wanda ya sha wannan ruwa lam ya zama abada har abada bai kishirwa an kare layardanna alayya aqwamun layardanna alayya aqwamun wasu mutane za su zo wajena a arifuhum zan gano su wannan al'ummata ne ina san sani su ma wa ya arifuna ne su ma san sani za su zo shan ruwa sun san ni na gane sun gano ni gani ka su sun mayu halu baini wa bainahu sai a sa shamaki a sa shi yabi tsakaninmu a raba mu ba ne ba su amma ga sun gadangadar sun gani ni na gan su amma da ku zo ku zo ya zai wa kawo ci tsakaninmu ce wafi a wata ruwaya fa'udu wani wani wata tasirin bukari wata tasirin bukari wani ruwaya faƙul ya ce ina cewa innahun minni kira ana kore su kai nawa ne ku zo wani nawa ne wannan mutane na ne domin sun je yan wagar musulmi ne sun je hadda alama ta arwalla daga nan zai gano al'umma shi ce da alamu na guraben arwalla amma zan ce ana kaɗe sautar waya yadda ake kaɗe bataccen raƙumi in ya zo zuce da batasa ba kai shan kuruwa ba ku hala ya ana kure shi haka zan ga ana wa waɗannan mutane kuma alhali al'ummata ya ce idan ya ce innahu ina ce innahu minni na wane na wane fayuqal sai a ce mini innaka la tadri ma ahadathu ba'da kaji sai a ce baka san ba abin suka kirkira a bayanka yan bida ne sun kirkire sabo amma al'ala matsayi da bida abin a hiriyar wani su da karin ba bata ba karara dole kirkiri wani abu wani mara wani da kirkira wa wani ake wani da kirkiro shi amma abin kirki sai su manta da wannan ruwayoyin wani malam wani ya kirkiri kaza mu kuma za mu yi a sa addini gare shi kun ta tare eh ta za ku ta yi amma buku rabuwa na kiyaye ya ce innaka la tadri ma ahadasu ba'dak kai baka san ba abin da suka fara suka kirkira a bayanka ya ce idan na ji haka yana faɓul zan ce suhukan suhukan liman gayyara ba'adi manzala zai ce nesa can can da duk wanda ya canza abin a bayana can kai da annabi zai nema Allah raba can kai da Allah kiyaye wannan ruwa ce Imam Bukhari ya rubuta wannan shine aqidar ahlus sunna akwai tabkin al-kautsar kuma tun daga nan za a ware dan duma shi dan kabewa za a ware mutumin kware ahlus sunna wal jamaa da dan bid'a Allah kiyaye yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahalin suna wal jama'a masu wannan aƙida ta magabata na ƙwarai aƙidar sahabbai da 'yan baya suna suna jama'a yusufitu na shafa'a suna tabbatar akwai ceto wal maqamal mahamud li nabiyina muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam yawmul qiyamah suna da aqidar akwai ceto kuma da wannan matsayi abin yabo wanda za a ba annabinmu muhammad bin abdullahi sallallahu alaihi wasallam yau gobe kiyama wa shafa'atuhu li ahli al-mawqif li fasal al-qada' bainahum hiya al-maqam al-mahmud ceto da zai wa ɗan hilin kiyama kaf daga annabawa har kasa da su kowa da kowa cikin sayar da bukari duka sauran maura ya surutu wanda mazana ke ba da labari abinda zai tsanani ga Allah ya tattara ga mutum ga aljani ga mala'iku tsayuwa za ta tsayuwa kowa abin ya shi shi Allah ya kyale kowa ya kyale ba magana ya kyale kowa an bar hakan ta wannan tsayuwa za ta tsanani shi ne za a neman mahuta ga wannan tsayuwa kurin da zai maka nema nema ake kowa sa matsayin shi kurin tsayuwar ta kai gaya Allah kyale mu e za ka nema miye huta a nema awa kowai sami sa matsayin shi a shi ne mazaki ba labarin za a je a tambaye suke adam baban na warko ya adam kai ne Allah ya halitta da hannun shi kai ne kaza a mai abuwa na yabo ba ka ga halin da muke ciki ka roƙi Allah man ya mana hisabi a mana hukumci zai ce kai ni da aka hana in ci itaciya na ci ya ce a a yau Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wani hushi da bai taɓa hushi ba irin na yau kuma ba zai ƙara hushi ba irin na wannan rana ya ce wala abin ya haikari na ku je ga wani nuhu shi ma nuhu haka za a je shi ma zai kai mushkilar shi ta ya roƙi Allah Allah halaka da duniya shi ma zai ce wallahi ya ce ina ni ina zuwa a roƙi Allah akan cewa ya muku shafa'a alhali ni da na roƙi Allah aka halakar da mutane a yau wannan hushin da Allah ya yi bai taɓa irin shi ba kuma ba zai ƙara ba irin shi bayan wannan rana haka ya ce kuje ga wani ya turo su zuwa kanan ibrahim a.s. shi ma zai kawo matsalar shi musa ya tura su ga musa shi ma musa zai namta matsala har ta kai ga isa karshe dai sai an zo ga muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai ce ana laha ana laha kuma shi ma ce zai zo ce fa'at ce zan zo ta ta arshi zan zo karkashin arshi in yi sujada in yaba Allah ce da wasu kalmomi kalmomi na yabo yace kalmomin da har a yanzu bin san su ba sai lokacin da ne sujada ga Allah subhanahu wataala Allah zai cusa mu waɗannan kalmomi na yabon shi idan na yabo na yabo a ce irfa saka ishfa tu shafa da kanka ya Muhammad da kanka daga kanka ka nemi ceton a baka to ka nemi ceto a ba kowa hisabi ɗan ku ji ɗan wannan ruwayoyi ne bukhari ko muslim wayannan annabawan masu ula da musu manyan manyan cikin annabawa ma ula da musu amma ga su kowa iya tsoron bai iya zuwa ya yi takaka ce a yi kaza ya tsoro amma wani waye ya yarda wani malami a garinsu bai san matsayin shi ba ma bai san waye shi matsayin ba san ma imanin shi ma na gaskiya ne wai ka yarda gobe kiyama wai shi zai shi ma cuta saka aljanna wai har kai ma kai da wajen tattaro naka kai ne mukaddami ne nashi kai ma yaron shi ne bai ma aka ce mukaddami na hanyar ɗariku shi ma ce mukaddami ne wai shi ya gobe kiyama zai ɗauki nashi in na baka ɗarika to ni duk mutum dubu na ba gobe kiyama zan ɗauki nawa shi wanda ya bani can shi kuma zai zai mun ceto namu shi ma haka aka zo haka zuwa ga can haka haka ake wani in wata wa'annan wa'annan matsan ba kowa ce shi ta kashe shi ba ruwan shi shi ma ta kashe ke tsira ma waka yarda wani malami yanzu da ce ku dubin ne ya kai ku aljanna ya muku ceto har ma wani zai samu ka da ke ku ba gani ba cikin aljihu ko wani ba ba ba ba mamakin wa kace kawai wani dariya musulmi ne malami ne ma zai na magana amma batan basira wai baka aiki da kwallo tunda malamin malamin wadi baka baka tunanin wani abin ya za a yi a filin kiyama a ce mutum ya samo ga ya ɗauki mutum aljihu riga mai aljihu dubu saba'in ko aljihu mutum dubu saba'in ya so dubu saba'in a ya kwashe ya kwashe mutana ya kwashe dewa to kuma wani abu wai an wa abu ne wallahi a rubuce kuma karanta wasu kusa ga abu ne mai yiwuwa me ka haka nan kurin rashin aiki da hankali da Allah baka shi ka haka nan malami ya kuskure yarda ce da maganin mutane ga wannan ma a rubuce sai ka ce kamar ta ɗin ya ce kuma sun yarda kan aka ce ya ce ka zan munkiri ka yi baka san shehu ka zan munkiri gwamna ya kaka allah shaidu mu kura kuma takunan gaskiya ya ce annan sallallahu alaihi salama shi ne kadai za shi ne wannan ceto na awa kowa hisabi ya ce wa shafa'atu li ahalar jannati an yi dukkanin janna wa ya kunu rasul sallallahu awar dakilin fiha annan kuma zai ceto ɗan aljanna kansu shi zai ɗauki shi zai fara zuwa ƙohon aljanna ya ce fa'ati babu aljanna fa'astafti fa yi ƙali man wani muhammad ce bi kaɓa mirt allah fita da ahari ƙabalak ya ce za ni ƙohon aljanna ni zan fara zuwa in na je zan buga zan nemi in shiga a ce waye ya ce muhammad ne malaka mutane zai ce dama kai aka mun umarni kar in buɗe ma kowa kafin kai sai ya buɗe ya shiga muna fata ta muna cikin wasu daga baya haka za a yi da ce shi zai nemi ceton shiga da kuma shi ne farkon shiga aljanna dole ceto na shi salasalama wa shafa'atu da ami abi talib kuma ceto kaga anan iya tabbatar da ahlus sunna akwai aqidar ceto don suna ce ai sun ce ba ceto ahlus sunna a'a mu mutu ba ceto ba ceto mutu babu shi ceto a nan kai ka kama wani ka ce mai ceto ne alhali Allah ya kore ba mai ceto he wanda Allah ba uzini kai a nan Allah gama ba wani uzini zama ga shi a gaban wanda shi wanda Allah bi uzini ceton ba a yi alhali uzinin shi ilani murtada yau Allah ma da to kai waye gaya maka malamin ka ko shehun ka waye gaya ma Allah gama annabi gaya maka iya daga cikin masu ceto kada shi da kabban baka tabbas irin wannan ce da shi muke inkari ba mu yarda ba kuma kabba ce ƙarya ce ka ce wani ne mai ceto kuma laifi ne ma laifi tun daga duniya ka ce ga mai ceto na irin aiki mushrike ne yan warko haula shi haula dalla suka ce ko haula shi haula dalla har suka ce su ma to kai kakka haka musulmi Allah hatta ceto na hakika ba wani ce wane ba zai cece ka lalle Allah ya bar ceto ga mutane ga masu imani amma Allah ne zai ce wane ka ceto wane ba shi mutace na ka hukun haka kurum haka ke ba abu ne kiyama haka bane abun yace wa shafa'atu kina akwai ceto a wajen ahlus sunna wal jamaa ceton da Allah ya tabbatar da shi kuma ya bada uzini ga wanda zai ba uzini amma a nan duniya bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban zaka ce wane zai ceci wani babu wannan don da ya maka kun zai ma hira ne kuran iya magana kuran da kakale kuran babu wata magana da zai kama maka wani mai ceto ne dan shi ma bai samu shi ba ina ce rantsa da Allah wani musulmi mumuni ne bai ga bai mazuwa idan rantsa shi ta banza bai rantsa ga Allah wannan malamin da shehu nawa wallahi mai imani ne baka yi tabbas an maka to ka rantsa kan banza dan baka tabbas sai ina tsammanin ina tsammanin wani mutum kike ana kana ina tsammanin alamu gaskiya wanda kware ne ina kyauta zato amma ka yanki haka ya rantsuwa baka da baka da damar to balle haka bishi ka ce wai shi gobe kiyama shi ya samu zai saka shi ma bishi bai ka balle kai yace wa shafa'atu li ammi abi talib haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce tan ammin shi dan uwan baban shi abu talib wani ceto zai mishi an yi haffifa anhu min al'azab zai mai ceto a rage mai azaba sun mutum a dutse ya inganta zama ta yarsu lullahi shi yanzu wani abin wannan kariya da abu talib ya maka wannan gatanci da ya maka shin ya amfana da wani abu na manzancin ka matsayinka ce kwarar ya amfana ya amfana ce amfanin da ya yi na matsayina ya ce za a kawo shi wuta baki idan sau baki-baki amma kwallowa tana tafasa shi ne damdamawa baki idan sau amma kwallowa tana tafasa shi ne abinda an kashi ɗan damdama geyi amma ba waje ba Allah ke ya ce وهذه الشفاعة الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غيره wannan ceto guda uku da aka jero na makam mahmud na hilin kiyama da na yan aljanna da na wawa wani naka kai tsaye tana kan duniya ka yanke duka shi kawuri na mai nabu manzo Allah kada yake da shi bayan wannan yace wa shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam لرفع درجات بعد أمته ممن يدخلون الجنة إلى درجات العليا yace haka nan zama yakan ceci wasu daga cikin al'ummar shi a ba su matsayi daraja ta kololuwa a ga masu da shi wa shafa'atu sallallahu alaihi wasallam li ta'ifati min ummatihi yadkhuluna jannata bighayri hisab kuma zai ceto ga wasu al'ummar shi za su shiga aljanna ba tare ba ma da hisabi don na shi ne wa shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin qad tasawat hasanatun wa sayi'atun haka zai ceto ga wasu mutane wanda an zo an yi sikeli an ce wanda ma'aunin shi irin jaya gidan aljanna wanda ya rashin wani gidan wuta to suna an samu daidai ya ikilibir ba nan ma'auni ya zo daidai aka samu haka zini bai rinjaya ba lada bai rinjaya ba haka irin wanda ake cewa 'yan tozan araf su ne 'yan araf su ne wanda su bai kai ba shiga aljanna kuma su babu shiga wuta tsakatsakiya irin su ne a wannan irin wannan wurin to an tozan araf wanda muke cewa a da a wa'azin tilmi da ake ba kurin ba tacewa ba ake suke cewa wa'anan ake aije shagu wanda aka aiwa ba uba ko ka yi ibada ka ba Allah da kyau a nan wannan to zan arabu zan aje ka ba kai ba shiga aljanna kada nan ka zama dan kallo wannan labari bai tabbata ba duk wanda ya ba Allah shi wannan wani abu ne na alaka na zumunci na kima na abu tsakaninku a nan duniya tsakaninku na nan duniya wani ya zo ta wani hanya mara kyau wani ya zo ta hanya mai kyau amma dukanku da kai da ɗan zina da ɗan halak da buzuzu da kyankyaso da kiyashi da ƙungurguma da kowa ba Allah ne kowa ba yake na Allah kowa bawa yake na Allah bawa yake na Allah idan ka lalace ƙungurguma ya tafi ga wajen Allah da ya ta ba Allah ka lalace kai mutum da haka kenan maganar kowa bawa yake na Allah kuma Allah ga mana inna akramakum inda Allah taqakum dukkan ku bayi kuke na Allah a wajen Allah alakar bayi da Allah ba babanka bane ba kai dan sharihi ne dan sarki ne dan mai kudi ne dan talaka ne dan kuturu ne dan wane ne ba wani ba wani korin kai wane ne tsakaninka da Allah inna akramakum inda Allah taqakum wanda yake karamci kima a wajen Allah a taqakum Koran Allah ce annabi ya bayar lusoshi da dama mutane dukkan kuɗin adam kuke adam da ƙasa yake ba wani da baki da wani da ja da kowa kurin mafi kima a wajen Allah mafi tsoron Allah kuran kana ɗan sharufai sharihin ma wani mai garanti san fursan a ce irin gasu nan har ba tamfon ko a san shi ba ba ba sharihin jabu ba zai ce shi wani sharihi na hakurin ko shi ja ne ko wani ya zo da gano ya ce ko shi sharihi ne sharif a roƙa wuri kun sharihi kun sharihi ne hanyar ake kuma sana mun gurin to ko sharihin da san fursan ɗari sharihi ne wannan gashi ɗan karuwa ne ɗan karuwa amma Allah shirye shi ya bi Allah mai tsoron Allah mai ibadar Allah wancan dan shari'i sai lalace to ba ruwan Allah dan shari'i ya kai shi wuta sai dan karu aljanna ba wani shakka kake shakka haka ba ruwan da matsayin ka can kai wannan ka lalace haka yake kenan Allah iya aiki kai wane ne haka haka in wanda Allah in Allah ya kaddara zo ta wannan hanya mara kyau irin wannan manganu kasa karya ma gwiwa da nan da yawa aka sa banna cikin al'umma banna ta zo kuma a sa cikin banna a ce ku yan wuta ne to ka saka wuta ne mai ka bata Allah ka ba ka kashe ka sace suna ce ka wuta ne da yawa wallahi sun shiga mugun hali su zama gangastar irin wannan diya dan mai basu basu wani wani shikiki to an ce ka dan wuta ne dan je kai sata ka kashe ka kurun kai tunda ka san ka dan wuta ne an kare to ba haka bane wannan irin wa'azi ne mara tushe ake cewa ɗan wuta ba su shiga aljanna ko ba Allah ku kai da hukuncin Allah he ku shiga aljanna tsamo tsamo mai alfahari da uba ga a wuta mai ba Allah ba kudu shi nan wa Allah ke yi kenan na ko mutu na ya kuma bayani kenan muna kan magana shafa'a kenan zai ceto ga waɗanda nakaca zai ceton wasu wanda ya ce ushifatu sallallahu alaihi wasallama fi aqwamin qartasawat hasanatun musayatun zai ceton wasu mutane wanda aikinsu na kwarai da mummuna sun zo daidai fa yashfa'u fihim annabi zai nemi ceto a kansu li yadkhulul janna dan su shiga aljanna وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها وسما أمس حكومة أن وتني أما تيتنش سيهدس وشفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج أساة الموحدين من النار haka ce dan sallallahu alaihi wasallam ga wasu suna cikin wuta dumu dumu masu sa'o ne amma masu tauhidi ne sai ya cece su a hudo su daga wuta fashi faɗin sallallahu salama fatakun zana ya shiga aljanna ya ce wa hadihi shafa'a tushariku fiya almala'ikatu wannabiyuna wa shuhada wa siddiqun wa salihun wa mu'minun ya ce irin wannan ceto na a hudu mutum daga gidan wuta manzala ba shi kadai beke iya na shi haka mala'iku na yi su ma za su ceto wani bayan Allah zai ba su umarni ku ceto bayi na kaza wanda biyu na sauran annabawa ma na yin ceto eh wa shuhada Allah zai ba su mashahidai a matsayinsu katagorinsu Allah zai ba kowa ceton wasu daga cikin bayan shi haka siddiqun haka siddiqai wa salihun da bayan Allah na kwarai wal mu'minun da masu imani na kinan Allah kinan Allah yana raba ceto ga wanda ya so tun abin hawa hawa ne kategori kategori ne tun daga annabawa shahidai siddiqai salihai sauran bayi masu imani kinnan Allah zai ba kowa ceton wanda yake so za a yi ana hudawa iya wani ya kai shekara ko dubu ko ɗari dai gashi dai hudu ana hudawa wani ya woyi ne wai ana hudawa ana hudawa shi ka ɗoko ta ruwa da bukari kawo suna kawo amma zan cewa ana ce ku je hasa ce ku je ku ɗoko wanda yake da kuka iya da imani kwatamcin ƙwarar zarra ko ma imanin shi kenan annabi ya ce ba a barin hatta ce karancin imani kwatamcin zarra ba a barin shi a wuta annabi ce ana huddawa iya wannan mu'amun da shi ma iya ladan bayan sallah akwai kayan akwai aiki mai yawa akwai kaza ana yi har akai wanda ba shi da komi ma kurin illa dan imanin imanin ma kadan ne haka za a bin mataki mataki ne akwai da ya zo shiga wutar akwai sallah akwai azumi bannan ce take da yawa iya da aiki alheri mai yawa to akwai da za a zo ana hudu ana hudu irin wannan ana hudu irin wannan har a zo wanda bai shi ma da komai annabi ce bai aiki ko ina alheri in ba imanin ko shi ma imanin dan kadan ne kadan ne ce sun zarra amma duk da haka bai da yawan wuta yace ana zuwa ana ragowa ana zuwa mala'iku na yi annabawa na yi shahidai na yi salihai na yi masu imani na yi sai sun kare kaf Allah zai ce ni ne cancanta da yi kuma kuwa zai kare an ce Allah zai wata jimka a gidan wuta zai wata wata musamman zai jimka wasu ɗan ƙarshe a sasu a kan aljanna eh muna hata alsamu cikin yan warko Allah kiyaye ga shiga wuta Allah kiyaye kasa kuma sun wannan rudin a mutum da ana ceto alhamdulillah wai ga mutum wai san wa ko wuta wai ko kuma ya banna wai tun a ko ceto ceto wace ba za a huta kar wuri iya wai ka shiga duba wuta iya ka shiga dari wuta tun nan didi mutum la yawa ma ka shiga ta kai baki iya wa kama dole ba ka shiga wuta Allah kiyaye mu ko kadan ko ko gita Allah kiyaye mu habba wuta kaga ga magana ta duniya ka kama na kaga in kai mun daya kuma ta canza ajewa ka ko ka kalli ga wannan wuta ta duniya volcan da ake Allah ya gwada mana alama ishara ta duniya volcan da ake wannan ta duniya ce ko mataira ta duniya ce kuma kuma da ake tsaka labarin a can wuta ko kudu da ce wani jara ko makamashin wuta dutse da mutane ko duwatsu ne ko ai ta volcan a dutse ne dutse ne ke narkewa kai ya hutawa kamar ruwa wanda babu wani gini wanda babu wani gini da za a sa duk karfe shi ya narki babu wani gini da kan zai fi kan shi tsaya duk wani gini na san ruwa zo kurin kurin gama babu shi kurin duk wani gini ba gini da kai jimle ma volkan kun narki ya zai yake magana ruwa san da ke volkan magana santan da gini ne ba magana karye narki ya zai shi ma ya shiga layi shi dutsen da yake karye ya narki ko dutsen ya narki haba dan wa kuma ta ake waka labar tarmir bisharin kasar labarin wuta tana jiwon tarmir bisharin kasar tana jiho wasu duwatsu kaman kaman na ce kaman gidaje ko kaman kaman gini ha kaman to je ka kai balkan kirki sai ka iya cira dare ya dutse dare mu ya ciro zuwa kan kewa sai aya alahira aka kenan duniya wa ka kai balkan in yi wani kai wani dutse kato sai da ko tankura dutse ya jiho ya jiho ya jiya muku azaba da shi wannan wai a duniya ne to an sa karhe ya narke ina ga kai wannan wutar duniya ce a gwada maka Allah kiyaye wallahi to a ta matsala ta ma mutuwa shi yasa eh za a sa maka ruwan zai ka narke a saki mai roka Allah ce ba zai ka narke amma a mai roka ba mun ba mutuwa can Allah kiyaye yace kenan wa'annan za su yi ceto tabbas mala'iku za su annabawa za su shahidai za su siddiƙai za su bayan Allah na ƙwarai za su yi da masarar masu imani a ƙasa ya sama turmamuwa ya ce wa shtarɗu da hadi shafa'ata sharɗan amma wannan ceton da ake ba mu labari akwai shara'i guda biyu ya ya tabbata za a samu wannan ceton guda biyu da aka jero na mala'ikun na annabawa salta aka jiro gaba daya wani shar ya ce al'awwal sharaɗi na harko izinin lahi tabaraka wata'ala Allah ne zai ba da uzini wane ka ceci wane ba shi ba zai ce kurin na hanyar garangadar kurin ne kaiwa ya ce lishafi'i Allah zai ba mai ceton uzini don ya ce manzalla zai shafa'o'in dahu illa bi izinin waye zai iya zuwa ya nemi ceton a wajen Allah in ba da uzinin Allah ba Allah shi ke baka uzinin ka zo ka tambaya a baka a sani ridan lahi tabaraka wata'ala kuma Allah ya yarda ba mai kabba ka yi karan kanka ce kara za ka kaiwa he Allah shi ke yarda ya baka ya yarda ya ce anil mashafu ilahu kenan Allah shi mai ceton Allah ba shi uzini wanda za a cetan Allah ya yarda a cece shi ya ce wala shafa'un illa liman tada su masu ceto ba sa ceto ga wani sai ga wanda aka yarda musu su cece shi ya ce waƙar jama'a Allah tabaraka wa ta'ala shurutar shafa'ata fi ƙauli subhana Allah ya haɗa sharaɗin ceto a maganar shi cikin ƙwarsatun najam wanda ce wa kan min malakin fi samawat la tubni shafa'atu shay'a illa min bal an yadan Allah liman shawarata a wannan aya da gama komi Allah ya ce nawa da yawa daga cikin mala'iku sai kamar su ceto ne a sama ba la tuguni shafa'atu shay'an ba wani mala'ika wanda a karan kanshi zai iya ceton wani cita ce ta tasiri ya ce illa min ba da an yi azanar wadda sai bayan Allah ya ba da uzini ga wanda ya so ya yi wa yarda kuma ya yarda da shi wanda za a ceton kina wani shi ne aya ta maka magana karara a kan sharaɗin ceto ya ce bayan wannan sun mai yukurujun lahu tabaraka wa ta'ala minan nar a kawaman bigir shafa'a bal bi fadalihi wa mannihi wa karamihi wa rahamati duk an kare kowa ya nashi kuma Allah mai girma da buwaya zai wudo wasu mutane daga wuta ba tare ba da ceton wani kora da fadalashi da baiwashi da karamashi da rahamashi kora bi fadalihi da fadalan shi wa mannihi da baiwan shi wa karamihi da karamce shi wa ramta da rahama shi ko da zai hudo su ba ma mai hudo su yace wal amalu salih yashfa'u li sahibi yawm al qiyamah hatta ayyuka na kwarai Allah zai ba wasu ayyuka zai musu zai musu halitta mutum nau'in halitta kuma ya ba su damar ceto gobe kiyama ya ce kama akabar bi zalikan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal as-siyam wal qur'an yashfa'an lil 'abd yawm al qiyamah wannan ruwaya cikin zami sagir tabatin da shi ma da yankanta cewa aiki na gari shi wal amal salih yashfa'u lil sahibi qiyama aiki na gari iya cetan mai shi gobe kiyama kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a wannan ruwaya cewa as-siyam wal qur'an shafa'an da yawm al-qiyama da azmi da al-qur'ani suna ceto gobe kiyama suna ceton bawa gobe kiyama ka gani kaga azmi ake duk da qur'ani sun faɗi Allah amma Allah sai musu halitta wata ruwan ce bakara za su ceci da bakara da al-imran za su hilin kiyama za su ceci bayan bayan Allah masu kanta su ba sabon su baka baka da dalil marat yace fa ammal kuffaru wal mushrikun amma kafirai da mushrikai an ce shirka dukkan shirka kafirci ce amma ko kafirci da bashi da cikin shirka hada Allah da wani kan misali wani ba hada Allah da kowa bai amma kun misali yace ko babu Allah ko ba mala'iku ko babu annabawa ko ba kiyama kun shi ba hira ce don abu ba aka kawurci ne ba shirka bai amma kawuri ne to duk wani kawuri da duk wani mushriki fala shafa'ata lahum babu ceto ba su da ceto su samu ya wannan magana ce li qaulihi tabaaraka wa ta'ala wa anzirhum yawmal azfat إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Allah ce wa an zirhun kawa mutane galgadi ka musu kashe yawon azifa rana makusanciya idil qulub ladar hanajin kazin lokacin da zukata suka kawo makogoro kamar nan nan kina tsoro ce kamar rai huta lokacin da zuciya ta kawo makogoro kazimin suna cikin bakin ciki na yi tashi halin hankalin kiyama ce malin zalimin min hamimu na shafi'in ta a zalimai na mashirkai kawai ba wani mashirki a zalimi bai samu wani masoyi ko wani mai cece ko kiyama za mai da cece shi babu kin su bi cikin layi da a zalimi bai shi da mace to a tsakace shi kenan bai cikin layin wanda za a ceta eh wanda ake ce ta masu imani ko maraunin imani bayan haka ya ce wa ƙauluhu ta'ala fama tanfa'a mu shafa'atu shafi'in irinsu ne wanda ceton mai ceto baya amfaninsu kina akwai wanda ceton mai ceto ke amfaninsu ma wa'in nan ceton mai ceto baya amfaninsu ya ce wal mautu yi uta bihi yau mulkiyama ita mutuwa kanta za a zo da ita gobe kiyama fa yuzubah za a yanka mutuwa kamar aka barin nabi sallallahu alaihi wasallam bizalik kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin tabbatacce na ita kanta mutuwa da za a yanka ta a wata ruwa ta muslim yace faqal annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sara ahlul jannati ila aljanna wa sara ahlun nar ila an-nar yace idan ‘yan aljanna suka tafi aljanna muna fata muna cikinsu wasara ahalun narin ilan nar ‘yan wuta suka tafi wuta can Allah kiyan kinan suke nan kowa ta gidanka kinan ya kawo ya maka kowa ta gidan shi ‘yan aljanna a aljanna ‘yan wuta a gidan wuta kowa ta yi nan an ma kare wani total arafi an kare total arafi kowa na gidan shi ɗaya ta arafi bayan al'arafi karshe za a ga annabi zai ceto duka sasa aljanna ba su dawo ma gidan aljanna araf mun za shi anan dan lokaci dan lokaci ne su kalli nan aljanna su yi kwadai su kalli wuta su yi bakin ciki su damu damuwa su damu daga bayan Allah zai gafarta musu sai su gidan aljanna yanzu nan an kai kowa ya gidan shi ba wani na uku eh gida biyu ne kurum cewa wasu a wuta wasu aljanna to a wannan hali ga wasu a gidan wuta ya ce utiye bin maut za a zo da mutuwa hatta yi ja'ala bainar jannatu wannan za a sa mutuwa tsakanin wuta da aljanna a ranar kenan da mai tsakanin wani abin guda biyu mai da tsakanin wuta da aljanna to tana rafa ne ko da suka nema su yanzu yanzu ba kowa a wannan wurin yanzu ya mutuwa a kawo yanzu ga mutuwa ce a wannan wurin tsakanin wuta da aljanna za ka mutuwa ya ce idan an kawo ta nan sun mayu zuba sai a yanka ta bayan yanka mutuwa ce sun mayu nadi munadi sai mai kira kudu mai shela ya sanarwa ya halar janna ya yan aljanna nan يا أقول وتبقى نجيتا فيشرعبون وينظرون هل تعلمون هذا نبي كالف زمن با أنك يا أهل الجنة نبتا زاس نقوكي سديبا أتي كون زمنا زاس تنام متوى متوى يوابي سنتبا ستي متوى ذات ويا أهل النار يا يا كو أموتا متى سما سما أنت سنقوكي فيشرعبون يسنقوكي سما فينظرون har talamun haza kusan wannan su ce su na mutuwaci kowa sai gadangadan yan aljanna sun ce wannan mutuwaci sun ganta sun santa ku yan wuta kun ganta kun santa to sai a yi kira kuma an ce ya anan shi ne takata ruwa ya anan nafasin da ya cayi za a ce kai bayan wancan bayanai ne za a ce ya alal janna la maut wata ruwa ce hululun fa la maut wata wata kawata bayanin ɗaya ku yan aljanna ku dawwama ba mutuwa ta ƙare kuma wa yan ahalin nari kuma yan wuta ku dawwama ba mutuwa an ƙare lamaut ba mutuwa ta ƙare zanga an yanka ta ta ƙare ya ce a wannan hali fa ya zidadu ahalul janna farhan ila farhim a lokacin yan aljanna dama suna cikin jin daɗi ba amma an zai farin ciki farin ciki sai ƙaru sama da na da dan da iyayewa a hudda ka iyayewa zai wani tashi hankalin mutum ka tara dukiya komai ka mallaka da ka tana mutuwa ya ga abin da rage yo kenan baka ba da wama da abu da shi daɗi komai ga sun nan ga komai ga shi nan dai amma da ka tana mutuwa ya ga abin da an samu matsala dan kenan babu da wama za ka iya bari akwai matsala kenan to nan shi yasa kenan za a mu tabbacin garanti a ku yi ta da wama ba mutuwa an ce 'yan aljanna farin ciki sai karu a kan nada alsamu na cikinsu wai zidadu ahalun na huzunan ila huzunan su kuma 'yan wuta sai bakin ciki ya karu a kan bakin ciki na da da suna cikin azaba iya waɗannan duniya ne in dai matsala ya ce bakin ce bakin mota shekara dubu ko ake ta misali din dai wuyi tsananin wuya dai ta ka mutu ka huta to can ba maganar mutuwa an ce an kare kare kiran bakin ciki ya kare akan nada duk wannan iya cikin aƙidu da ka yarda da dun abin shine aƙida akan haka kana inkarin ɗaya a cikin waɗannan ya ce ka hutu daga layin ahlus sunnah jama'a dun abin da aka jero na imani na aƙidin kuna zamto aƙida ka haka take gobe kiyama akwai ceto da kasa matsala sun ji haka da kawancin yan hira aya kaza an ce ba kaza to zuke da kawo ta da layi ka shiga layi yan hira masu inkarin ceto akwai ceto annaba na yi annabawa na yi mala'iku na yi mamanin kowa wanda Allah ba na yi amma kuma ceto sabanin irin wanda arsuna suke inkari har suna suna inkarin ceto na wanda kai a nan duniya kanada shi na ke inkari ceto da naɗi daga nan duniya irin da kawarin harko suka yi cewa ga masu ceton ma'ajana gobe kiyama masu suka yanke to shi ne ake inkari kakka yarda a nan duniya akwai wani makhaluk malami ne mai ilimi ko mai bauta da zai ma garantin zai cece ka shi kan shi ba shi da tabbas kowa ne ko mun bautar shi ko mun bautar shi bai da tabbas manzala yana raye sai salama iya raye sahabbai na raye wannan magana ya yi kashe kanta ya yi kashe di ka ce wa ɗan ba ɗan wa ka ce hake ga daraja da na bai basha da aljanna ga wa'innan goma na ka basha da aljanna ga su ɗan badar ga batar duwan a yana bai kira a sahabbai ma ba a ce wannan kaji wannan wannan ne wasu halin shi ba ka yanke mishi gaba da annabi ya hada amma ga wani annabi ya ba abu sharar aljanna an san su wani su kan zaka iya cewa wallahi wani aljanna ne amma bayan su he kyauta da zato mun ga da ruwan ta bukhari ta umma ala wanda usman bin zaun annabi yayi kasan annabi mishi amma ta mai shi cewa na ka huta Allah ta ka ka huta yace ke waga miki annabi ya mata kashe ya kobe ta masa za ta ce wani ya huta a kare yace waga miki tace idan kuwa har usman wani ba zai tsarki usman ce usman na aljanna ba irin usman to ta suke a duniya bane zai ce kowa ba ya yi garanti a wajen Allah a han wannan ba mai shaida gobe kiyama ba ba mai shaida sai annabi ke ce abinda zaka ce kurin ina kyautar zaton wani mutumin kware ne ina hatar wani muna mai fata muna mai fata mun muni ne muna mai kyautar zaton misali ya shahada muna mai fata amma ka ce wani ka idan a irin wa'annan sa annabi iya da rai wani bai ce wani aljanna ne ina ga cewa kai ka ce malaminka wai shi ya samu har zai kai ka kuma malaman sunna ko yanzu suna magana da akwai malamai akwai wasu malamai wanda suke ta ga an ce ai wani shahidi ne ko a wajen wata rigima ko a wajen yaki ce shahidi na ko na an ce matsala ce zaka ce wani da ya mutu wajen yaki ta shahada an ce ba naka bane ba ko a yaki da shi wannan ka ce wani a wani shahidi ne ko na naki a Palestine ka ce shahidai wata shahidi ne ko yace wani abu ne na wasu masu akida a kidan akida sunna babu wani magana ko a zalim na ana giwa da Isra'ila wani ya mutu a ce shahidai biyu aka yi shahidai wani an ce wata wannan hira ce ta wasu masu ra'ayi wani ra'ayin nasu da sa'a ra'ayin halittar suna jama'a a gidan suna jama'a baka ita wani wani shahidi ne kai tsaye baka tabbas himna mai hata ya shahada manzan Allah iya da ce mutumin tare da manzan Allah a yi sallah a yi komai aka yaƙi da shi ya mutu a ci kawo wani ya shahada ya huta da mace kalla kai za kuke ba ka bane ba ya ce na gan shi a wuta dan wuta ne wala kai annabi da annabi tare annabi wani yawan shaida wani ya shahada kalla ba haka bane ba ce na gan shi a wuta kusa ku samu abin da ya ba annabi ce an gwada mini dalilin wata riga ɗaya da ya ɗoka akan aka sashi wuta ko wani an zo a cikin yaƙi iya bala da bala'i ta kawowa na gaskiya ya rabu da annabi ce wannan wuta ne ah sabakan sai daidai ne an ce wani mutum wannan wuta ne kuma suna ga abin da yake yi karshe dai wani bawan Allah annabi ya ce dan wuta ne kuma karshe kashe kashe so sa mun zai ba ya zama mutum kuma annabi ya bar labarin dan wa takaice yanke wani shahidi ne amina mai fata ya shahada kura makan mai balle mu ce wani wali ne har gobe kiyama zai ceto Allah kiyaye lokaci ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh